babu shi sai mu kantawa yau mun yi latti salatul fati uku uku الحمد لله رب العالمين الباب التوفيق ko ɗaya su jami da ake sallah ne ɗaya su ce na gan sa wa jima da ko ka samu ala su jami ne suna shi suna mata ta sallah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنفتوا رحمكم الله
لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد لا إن لا إله الله يكي أقسم إلا من هذا البلد وأن قريشين مكة وأنت بالله بهذا البلد
kai kuma ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai hillo ai halali ne a wannan garin ai wato an halaka maka wannan garin bi an yi hillo bi an yi hillo laka wato ya halatta gare ka fa tuqatila shi ne kai ya kai yaki shi a cikin garin wa qad anzalallahu lahu hadha alwa'da hakika Allah ya zartan masa da wannan wato alƙawari yawmal fati ran da aka fatu makkata to jumla kuma itirabi ke bain muqtami bihi wa ma udifa alaihi ووالد وما ولد wa walidin Allah kuma ya rantse wato wa walidin da wanda yake mahaifi ai Adam shine annabi Adam wa ma walada da abin da ya haifa ai zuriyatahu zuriyarsa wa ma dinnan bi ma'ana man eh ma'anar ta man wa ma walada ai wa man walada لقد خلقنا الإنسان في كبد wallahi hakika dai wato an halici Allah ya halici al-insani jinsin mutum fi kabade cikin nasabin wahala wace dukkan da tsanani yukabi da yana gogayyar masaiba musibu na duniya duniya masaiba duniya yana gogayya da musibin duniya wace da'il al-akhirah tsananci tsanancen lahira أيحسب أن لم يقدر عليه a hakin mutum mutum dai yana zaton cewa wato ba wanda wato ba wani ɗaya da yake da iko da zai samu iko a kansa ai shi ne zaton nan ƙauyu ƙurai shi ne wato mai ƙarfin nan na ƙuraishawa wa huwa abul ashad bin kildata shi ne abul ashad dan kildata wato bi quwwatihi da ƙarfinsa yana zaton an an annahu lamarin da sha'an lan yaqdara alayhi ahadun babu ɗaya wanda yake da iko wanda yake zai iko alayhi a kansa wallahu qadirun ai Allah ne iko ne Allah ya kansa in yana gani yana da karfi ai Allah ya ji shi karfi يقول أهلكت مالا لبدا yana cewa dai a halaktu na kashe malan dukiya ala adawati muhammadin bisa kiyayya da muhammad na kashe dukiya ka- lubadan ai kasiran mai yawa wato ba'dhu shafin sa ala ba'dhu bisa shafi wato kudin yayi yawa wato yana ta kashe kudin sa kan ya ƙara wato mutane za su ya ƙara jan hankalin mutane wajen gaba da manzo Allah aya dubu أيحسب أن لم يره أحد shin yana fasan an ai annahu cewa shi dai lam yarahu ahadun ba ɗaya da ya ga abin da yake yi na ciyarwa na infakin dukiyarsa shi ma an faka hutun abin da ya ciyar da shi wato wato fai ulama ko kuma fai alau balle wanda ya gani ya san kaddarahu gwargwadonsa eh yana da san wato ba wanda ya gani balle ya san gwargwadon abin da ya kashe to wallahu alimu ai Allah ya sani masani ne bi kadri da gwargwadonsa wa annahu da cewa dai shi laysa mimma ya tasarru bi bai zama daga cikin abin da yake yawaita da shi bane wa mujazi kuma Allah zai saka masa alafi ilimi sai bisa aikin sa mummuna mhm to bismillah bismillah to alhamdulillah ko ya dawo to alhamdulillah ya yi kyau zan masa waya shi a
ألم نجعل له عينين shin ba mu sanya masa wato aine ne wato idanuwa guda biyu ba ai ja'alna lahu ainaini ai wannan istifhamun na alam na takriri ne tabbatarwa ai wato ai wato mun sanya masa Allah lahu mun sanya masa ainaini idanuwa guda biyu ولسانا وشفتين mun sa masa harshe wasu fatayin da labba guda biyu وهدينا كل نجد kuma mun nuna masa mun shirar da shi hanya guda biyu ai bayyana lahul tariq alkhair wa sharri mun wato yi masa bayanin wato tafarki na shari'a na alkhairi da na sharri فلأتها العقبة fa halla me ya hana ya kotsawa aqaba ai ma'ana jawaza ha ya tsallake ta to me aqabar وما أدريك ما bal aqaba me ya sanar da kai me ce wannan aqaba da aka ce aqaba allati yabtahimuha wa zai tsallake ta ta'zimu girmama hannun da sha'ani haka sha'aninta wa zurutu jumla na ishrabi ishrabi ne wa bayyana sai bayanin sabu jawazi ha sababin wato tsallake ta bi kauli da fadin za فك والعبا shine bayanin ita aqaba ita ce waƙo wato wuya ai wato nuna riƙi daga bauta an a taka shine yan tata أو طعام في يوم ذي مقربة ko kuma ciyar da abinci fi yomin a cikin yini zi masu gabacin ma'abucin wato yake da wato fi yomin a yini zi masu gabacin ma'abucin yunwa wato lokacin yunwa shi ne ya ciyar da wato abinci to kuma a wani wato wani tafsirin kuma suna cewa ko kuma wato ciyar wato da ma'abuci wanda yake jin yunwa eh uhum, yatiman يتيما ذا مقربة ya ciyar da maraya za mu karabautu ma'abucin kusanci ma'ana marayan da yake wato da kusanci da shi أو مسكينا ذا مقربة ko kuma miskini wato fakiri mara komai za mu karabatin ma'abucin wato taba kasa ai wato lusukin bi ai wato lusukin bituraji wanda ya damfari da kasa da fakiri saboda wato wato talaucin sa eh wato ya kai har ya damfari da kasa وفي قراءة وفي- وفي قراءة بدل الفعلين مصدران أي- أو في قراءة ميمكن وفي إليبيو تسي أكسا مصدرين كراجي مرفوعان أي مضاف الأول لرقبته وبن و- و- وبنون الثاني أي فيقدر قبل الأقبة ابتهام والقراءة المذكورة بيانه أمم.
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة
ثم كان من الذين أقبل على اتهامه وثم قلنا للتركيب للتركيب الذكرى والمعنى أي كان وقت الاستها وقت الاستهان وقت واتو كوتا ونن كوكو تلكي ونن من الذين واتو آمد قلت سكي واتو إيماني وتواسو سكي وسيكيشن يا بكامنسو واتو واتو بالصبر الحقوي كما واتو على الطاعة بس الطاعة وأن المعصية لكما برن سابو wata waso kuma suka yi wasice ce ya ga su bin rahmatu da jin kai ai an rahmatu jin kai alal kai alal khalqi bisa halitta أولئك أصحاب الميمنة wa'ancan to wannan da ya kasance garin su wa'annan su ne wato ma'abuta wato dama ai ahal yamin ma'abuta dama والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة amma wa'anda kuma suka kafirce da ayoyin mu su ne ma'abuta hagu عليهم نار موصدة wuta wacce aka kulle ta tabbata gare su wato bil- bil- bilhamdi yani musa da walwari ko musa da bullo wato bai ai mutu bakatun wato abu wato kullewa بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim والشمس والضحى ha ha ubangiji ya rantse da wato rana wato ha ha wato da hantsinta ai wato dau wato wato dau dau'iha wato hasken wato ranar والقمر إذا تلاها ubangiji ya rantse da wata idza talaha idan ya ji ya ga ranar ai tabi a haye bi ta dalian yana mai hudowa inda gurubi ha yayin wato faduwar ranar والنسيم إذا جلاها ubangiji ya rantse da yini idza jallaha wato idan ya yaye ta da tufa'i da daukakar sa والليل إذا يغشاها ubangiji ya rantse da dare idza yaksha idan ya lulluɓe ta ayyuka ci halina wato ya lulluɓe ta bi zulmati da duhun sa wa idza idza in lam tuzalasa a wuri uku nan li mujarradiz zarfiyyah na mujarradin zarfiya ne wal amil fiha li aiki a cikin tafiyar da kasam fi ne na rantsuwa
والسماء وما بناها ubangiji ya rantse da sama wa ma banaha ai wa man banaha ma din nan ma'anar kamar da wanda ya gina ta والأرض وما طحاها ya rantse da ƙasa da wanda kuma ya shimfiɗa ta ai ba saɗa ha ya shimfiɗa ta ونفس وما سواها ya ubangiji ya rantse da rai wa ma sawaha da wanda ya daidaita ta cikin halitta a cikin halitta wa ma fi salasati ma dinnan a wuri guda uku masdariya ce au bi ma'ana man ko kuma tana kunshe da ma'anan man فألهمها فجورها وتقواها wa ha ya kimsa mata fujura fajirtin da wata qawaha da tsoron Allah ta ai bayyana laha tariqal khair wa sharri wato ya ma wato ya bayyana mata wato gudaman alhairi da nasiriya eh wa akarat taqwa ya jinkirtar da taqwa ri'ayatan dan kiyayewa da usul ayi ga kan ayoyi wa jawabul qasami kadabla jawabul rantsuwar gashi nan to وزكاها wannan shine wato jawabin rantsuwar wanda duk ya tsarke ya tsarkake ta wato min wato ya tsarkake wato ita wato zuciyar tasa wato min zunubi daga zunubai to wannan qad abla wannan ya rabauta eh ya rabauta ya samu babban rabo وقد خاب من دساها wanda kuma da saha wato ya lullube ta wannan shi kuma yayi asara ya tabe ai akhfaha ya boye ta bil ma'siyati da sabo wato yawan saban ne da yayi yawa har ya rufe ta wa asluhu da sasaha ai ai ibdilatu sin saniyat wato aliman tahbiban فلبسه بطوعها samudawa sun sarifantar da rasulaha wato samudu ta sarifantar da manzanta salihan shine annabi salu gidagwaha wato da tsallake iyakanta da shishiyinta ثم بعث أشقاها yayin da wato mafi tsiyacewar su wato wato samudawa wato in ba a su ayye gaggawa shi mafi tsiyacewar tasu shi ne sunansa kudaru to ya gaggawa ila asirin naƙis zuwa ga wato soke wannan taguwa bir dahum da yadda su فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها sai manzon Allah shine annabi salihu yace da su la qatallahi ai ma'ana zaruha ai zaru na qatallahi ku rabu da taguwa Allah wasu ya hada abin shanta an shirba ha wato wato shir wato abin shanta fi yomi ha ayinin ta wa kana laha yawmi ta kasance tana da yini wa lahum yawmun su ma suna da yini wato in ta sha yau to shi su ba za su sha ba sai kuma gobe su su sha ita kuma ba za su sha ba sai suka kosa sai suka ce shi kenan za su soke ta sai annabi sallallahu alaihi yake cewa da su ku rabu da ita taguwa ce ta Allah in kuka soke ta to masifa za ta sauka mhm fa kazabu فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ha fa kazabu sai suka sare fanzar da shi fi qaulihi zalika cikin fadin sa wannan anillahi da yake ya faɗo shi ne daga Allah ya samu umarni almurattabu alaihi nuzul azab ne wato abinda wato soka azaba yake jerantuwa a kansa bihim da su in halafu in suka saba masa to shikenan suka sare fanzar da shi fa aka ruwa wato sai suka soke ta aikata ruwa suka kashe ta wato liya silima lahum ma'u shurbiha dan ruwan shanta wato ya zauna ya kubuta gare su ma'ana sun haɗe da ranar shan su da ranar shan taguwar maimakon ta sha su sha to in sun kashe su duk ruwan ya zo kullum su za su sha Aha.
بسم الله fadamdama
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها aha fadamdama alaihim rabbum sai ubangijin ka wato ya halakar da su ai damdama ma'ana adbaka ya kulle alaihim gare su wato ubangiji wato ubangijin su ya kulle a gare su wato ya ya- wato ya kulle su da azaba ma'ana ya saukar da wato musiba ya saukar musu da azaba bi zambihim saboda zunubin su wato fasawaha kuma ya- wato ya daidaita ita wannan damdamar ma'ana damdamar shine wato addahiyat musiba ce ai a halakan wato ya halakar da su wato ya daidaita halakawa alaihim akan su ai ammahum biha ya game su da biha da ita falam yaflut minhum ahadan ahad- falam yaflut minhum ahad- ahadan wato bai tserar da wato mutum ɗaya daga cikin su ba kowa sai da ya halaka baki ɗaya فلا يخاف عقباها a to ubangiji kuma baya wato tsoron uba ha bibiyar wannan abin da aka yi domin ubangiji baya saukar da wato baya saukar da azaba sai da dalili saboda haka duk ma wanda ya abu da dalili ba zai ji tsoron a biyo shi a ce me yasa yayi ba
بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim والليل إذا يغشيه ubangiji ya rantse da dare za ya gasha wato idan ya lullube bizulmati da duhunsa ya lullube kullum ma baina samai wal ard dukkan abin da yake tsakanin sama da ƙasa والليل إذا تجلى le wani ya rantse da yini za ta jalla idan ya yaye ai ta kashe fa ya yaye wanda har ya bayyana wa idza fil mawdi ay al mujarrad al zarfiyyah wal amil fiha fi al qasami وما خلق الذكر والأنثى ma din nan bi ma'anar tamman aw masariya ko masariya ce ubangiji kuma ya rantse wato ubangiji wato ya rantse wato ya rantse da dare ya rantse da yini wato wa ma khalaqa zakar da wanda kuma ya halicci wato azzakara namiji wal unsa da mace shine adamu da nana hawa eh ubangiji wato ya rantse wato da wanda ya halicci wato azzakar wal unsa to nan azzakar wal unsa ana nufin annabi adam da hawa eh in an arrafa shi ko kuma a'a kullu zakar ko kuma ana nufin ma kowanne ma namiji kullu da kowace mace wal hunsa al mushkil hunsa mushkil kuma inda na a wajenmu zakarun namiji ne an unsa ko mace ya shi hunsa muskil wato shi hunsa muskil wato haihuwa mutum ne ake haifinsa yana da abubuwa na maza kuma yana da abubuwa na mata eh to shi ne ake ce masa hunsa muskil eh to yana da hukunce hukunce irin nasa shi ne ce to hunsa muskil inda na eh hunsa muskil a wajenmu to zakarun namiji ne au unsa ko kuma mace a wajen Allah inda Allah ta'ala a wajen Allah ta'ala to fa ya sanu su duka kalimihi man halafa la yakallimu zakaran wala unsa wanda duk ya rantsa cewa ba zai magana da namiji ko mace ba eh to sai ya wa unsa muskil magana to wannan yayi hinci a rantsuwarsa eh to saboda haka in dai yace ba zai magana to domin in ma ya zama hunsa muzakkar ko hunsa mu'annas eh amma ya wata magana ba za mu ce matsala ne yana da abubuwa na maza yana da abubuwa na mata eh to duk akwai abubuwan da ake duba sai a rinjayar da shi eh akwai abubuwan da za a gani to a rinjayar da shi kun samu zakkar ne ko kuma abin da za a gani na mata a rinjayar da shi a ce kun samu annas to in kuma duk suka yi daidai to shine to ya zama kun sa kun sa mushkil eh shine mai askari ki cewa lahu nisfu nasibai zakarin wa unsa ko eh lahu nisfu nasibai zakarin wa unsa in za a yi gado sai a bashi rabon namiji rabi a bashi kuma rabon mace rabi sai a hada masa aha
إن سعيكم لشتى dan dai aikin ku ai amma aikin ku na tatta wallahi mubtalin ne ta sabawa ne fa amilun akwai mai aiki lil jannati da aljanna dan aljanna da da'a da da'a akwai kuma mai aiki ga wuta bil ma'asiyati da sabo wanda ya da'a aljanna zai shiga wanda kuma yayi wato ya rashin da'a shi kuma wuta zai shiga فأما من أعطي واتقي وصدق بالحسنى amma man a da haƙƙin lahi wanda duk ya bada haƙƙin ubangiji wata kallaha yi tsoron Allah wasa da kai gaskata bil husna da husna ita ce la ilaha illallah wato fasan yasirhu sannan za mu sannu za mu sauwaƙe masa lissira ga aiki wato na shiga aljanna sai sai ya aikin da'a lil jannati saboda aljanna وأما من بخل واستغنى amma duk wanda ya rowa da haƙƙin lahi da haƙƙin Allah wasta gana kuma ya wadatu an sawabi ga barin sakamakonsa فكذب بالحسنى kuma ya sai ya sarrafantar wato bil husna da husna ita ce ya sarrafantar da la ilaha illallah وهل يسيئه to للحسنى wannan shi kuma za mu tattale shi lil usra saboda aiki wanda yake na shiga wuta
وما يغني عنه ماله لا تعرف sai matsin nan nafiya ce wato dukiyarsa ba ta wadatar da shi komai idan ta rada idan ya gangaro finna da cikin wuta إن علينا hude mu dai abin da yake kan mu shiryarwa tana kan mu a wato mu bayyana tafarkin shiriya wato daga wato tafarkin bata mu nuna cewa ga tafarkin da in ka buka za ka shiriya ga kuma tafarkin da in ka bi kuma za ka bata domin in muka nuna tafarkin shiriya don a wato wanda muka nuna wa ya bi umarninmu ya bi umarninmu da bin tafarki na shiriya kuma ya kaucewa wato duk abin da muka hana wato na irtikabin nawahi abubuwan duk da aka hana mm.
وإن لنا للآخرة wani ne to lahira da wato da duniya duk ta mutu ai duni- duniya to duk wanda man talaba hannun jira duk wanda ya nemi ma duniyar daga wajen mu fakar a hada ya yi kuskure duniyar da kake gani ta mutu lahiran ma ta mutu kowace kake nema a gun ba za ka nema in ka nema a gun wani ka yi kuskure فأنذرتكم نارا تعلم sai ya ku mutanen maka ina tsoratar da ku wuta wato talazza ai ta talazza wato take wato buruwa wato tana ci tana ci tana buruwa la yaslaha illa Allah lalle ba wanda zai shiga wannan wuta sai dai wanda ya tsaya ce bi ma nace ci wanda yake tsaya tace alladhi kallama wa tawalla wanda ya shirye fantar da annabi sallallahu alaihi wasallam wata walla kuma ya juya ya bada baya an imani gaban imani wa bayyana halatihi wata janna wal atqi al atqi wanda yake ne tsoron Allah san zai nisanta an ha gabaranta wato wanda yake matsoracin Allah wanda yake jin tsoron Allah yake bin sa cikin awamiru da naw- da nawahi to shikenan wannan ba zai shiga wuta ba zai nisance ta الذي يؤتي ماله ya tazakke wanda yake ba da dukiyarsa ya tazakke wanda kuma yake tsarkaka da ba da ita ai mutu zakkiyan yana mai tsarkaka bihi da shi ko kuma yana mai wato yin ba da zakka wato bihi da shi dukiyar eh, ko kuma yana mai tsarkaka da dukiyar inda Allah a wajen Allah ta'ala da an yi hurjahu kuma ya fitar da ita wato zakkan lillahi ta'ala saboda Allah ta'ala la riya ba dan riya ba wala sum'atan ba dan jiji da kai ba sai ya kunu sai ya zama zaki mai zaka inda Allah a wajen Allah wa hada wannan nazala ta so kan fi sadiq cikin sai na bakar sadiq radiyallahu ta'ala anhu Allah ya dade shi in wato lamma wato lamma tara bilal yayin da sai bilal al-mu'azzab abu azabtawa ala imani bisa imanin sa wa aka kahu yan tashi fa qala al-kuffar sai sabai suka ce inna ma fa'ala zalika kada ya abubakar dai yayi ne da yadda saboda wata ni'ima ta nan ta kasance lahu gare shi inda hu a wajensa eh wani abu yayi masa na alheri ce sa yake yake yan taki ba dan Allah yayi ba eh to shikenan sai Allah ya ce ne
وما لأحد عنده من نعمة
wa ma li ahadin babu ga daya inda hu a wajensa min ni'imatin da wato da wata ni'ima tujza da ake wato saka ta wato ba wani abu ya yi ba balle ba wani abu ya yi masa wato ya yi masa ba balle a cikin dalilin wannan abun ya taka masa da wannan eh ba ma kuma wanda ya yi masa wani abun wanda a dalilin wannan yin abun ya saye shi shi kuma ya taka masa da shi babu shi illa tigaa إلا سماء وجراته لا la ne sai dai kawai ya aikata wannan ne saboda neman zatin ubangijinsa ai yana neman sakamakon Allah ولسوف يرضي sannu zai yadda bima yudahu da abin da za a ba shi min sawabi daga sakamako bil jannati aljanna wal ayatu wannan aya tashmalu wato ta tare man fa'ala dhikra fi ilhi wanda ya aikata irin misalin wannan aiki na radiyallahu ta'ala anhu Allah ya ji da shi eh fa yubadu sai a nisantar da shi an na daga barin wuta ko yusabu kuma sai a yi masa sakamako a saka masa da irin aikin da yayin alheri بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim walamma nazalat yayin da wannan sura ta zak- ta sauka ita ce wadduhe kabbara sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya kabbara akhirha a karshen ta to fa sunnat takbir sai aka sunnanta yin kabbara akhirha a karshen ta dukkan da aka karanta ta karshe sai a ce Allahu akbar wa ruya wato an rawaito wa ruya al-amru bi an rawaito yin umarni da shi kabbarar fi khatimatiha a cikin karshen ta wa khatimatu kulli suratin da ma karshen kowace sura tun daga wato wadha har zuwa min aljannati wan nasi wa huwa Allahu akbar shine an je karshen sa a ce Allahu akbar aw la ilaha illa Allah Allahu akbar ko kuma a ce la ilaha illa Allah Allahu akbar to bismillahir rahmanir rahim wabhi wabhi ubangiji ya rantse da wato abdhi hanzi shine awalun nahar farkon yini aw kullahu ko kuma ya rantse da dukkan sa baki daya والليل إذا سجد ubangiji ya rantse da dare za su je ai ga tsari da ramihi idan ya lullube yin da duhunsa au sakana ko kuma ya nutsu ما ودعك ربك وما kale ubangijinka bai barka ba ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ma kale wato bai kika ba nazala wannan ta sauka ne wato nazala haza wannan ta sauka lamma qalal kufaru yayin da kafirai suka ce wato eh, wato yayin da kafirai suka faɗa inda ta akurul wahayi yayin jinkirin wato saukar wahayi inda hamsatu ashira yawmun nan da kwana goma sha biyar wahayi bai sauka ba eh sai suka ce inna rabbahu dan dai ubangijinsa wadda'ahu yayi ban kwana da shi wa qalahu ya kiji ma'ana ma'ana ubangijin manzo Allah wai ya rabu da shi eh to sai kenan sai wannan ta sauka aha wal akhiratu وللآخرة خير لك من الأولى lahira wato khairul laka wallahi ita tafi maka mai kula daga duniya lima fiha saboda abin da yake cikin lahirar min al karamati na daga wato karamomi abu- abubuwa na girmamawa laka gare ka ولسوف يعطيك ربك فترضى zai sannu ubanka sannu ubangijinka zai baka zai baka zai baka baiwa bil akhirati a gidan lahira ne da khairat daga alkhairai zai baka ada'an baiwa da zinan gwaggwaba fatar da kuma ka yadda da abin da ya baka قال صلى الله عليه وسلم قال الله صلى الله عليه وسلم yace idan yayin nan in dai har sai na yadda la arda ba zan yadda ba wa wahidun ɗaya min ummati daga cikin al'umma ta bin nare zama yana wuta in dai ubangiji zai ban har sai na yadda to kowa sai ya shiga aljanna eh ilahuna a zuwa nan ne tamma jawabul qasmi wato jawabin rantsuwar ya cika bi musbatayni da musbatai guda biyu wato wato tabbatattu guda biyu ba da mantiye bayan wato korarru guda biyu mhm.
ألم يجدك يتيما فآوي alam yajidka ai wannan istifhamin na takribi ne ai wajadaka ubangijin ka ya same ka yatiman maraya wato bi fadli abika da rashin mahaifinka kamar wulada suka tun gaban haihuwarka au ba da hako kuma bayan ka ai ubangijin ka ya same ka yatiman maraya fa'awa ai wato sai taro ka ai dan maka ya taro ka ila ammika zuwa ga amminka abi dalibin abi dalibin wanda ya dauki wato renanka ووجدك ضالا فهدي kowace raka kuma ya same ka ballan ai wanda wato babu shari'a a cikinsa wato amma an ta gabaran abin da kai alaihi kake kansa al'ana a yanzu na shari'a ya same ka babu wannan abin da yanzu kake kansa na shari'a babu shi a tare da kai fahada kuma ya shirye da kai ile ya zuwa ga shari'ar ووجدك عائلا فأغني ya same ka a'ilan ai fakiran marar shi fa a gana kuma ya wadatar da kai bima wato kana aka da abinda wato ya wato ya wadatar da kai bihi da shi min daga ganima da daga ganima wa gaida hada wannan ta wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi laysal gina an kasratul ardi wato wato wadata ba yawan wato ba yawan wato dukiya bane walakin al-gina abin da yake wadata shine gidan nan wadatar zuciya ita ake so idan kana da wadatar zuciya dan abu kadan ma sai ishe ka eh amma ba wadatar zuciya ko garin nan aka tare maka sai ga bai ishe ka ba Mm.
فأما اليتيم فلا تقهر amma wato yatimi amma maraya falata ga har wato kakkarin jaye shi asalin malihi da kwace dukiyarsa au gairu zalika ko wani wannan وأما السائل فلا تنهر amma a sa'ila mai kuma roƙo balatan har kakkai masa tsawa a yi tabbiru kakkai masa tsawa lifaƙin ji saboda rashin sa وأما بنعمة ربك فحدث amma da nima ubangijin da ya yi alaika gare ka bin nubuwatu da annabta wato gai da hada wani ta fara ka zantar da wannan ni'imar eh ni'ima da ubangiji ya ba ka zantar da ita eh ka zantar da ita saboda godiya eh wato hubira an ba shi ah, akbara ya ba da labari ai fa hadis ai akbir wato ka ba da labari kenan go akbir ka ba da labari da ni'imar da ubangiji yayi maka eh wa khuziba damiru sallallahu alaihi wasallam fi ba'd al-af'ali an jabe damiru sallallahu alaihi wasallam a shashin fi ilai ri'ayatan lil kiyayewa lil fawasil ga kan ayoyi to ubangiji in yayi maka wato ni'ima to ka zantar da wannan ni'imar saboda godiya gare shi ba ka yi ba ka rika faɗan ni'ima ba saboda wato tariya wato da girman kai a'a ba a son wannan Mm.
الله أكبر Allahu akbar
بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim ألم نشرح لك صدرك wannan istifhami ta kabili ne ai sharahna laka sadraka mun wato yalwata maka kirjinka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam din nubuwati da annabta wa gairi ha da wannan ta ورفعنا أنت وزرك mun san yadda tarka aulaɗinka an ka gaburanka الذي أنقض zahara wanda ya nauye zaharaka bayanka wa haza wannan ka kauli da ala kamar fadin Allah ta'ala ne da yake liya gafira laka Allah ma taqaddam min zambika
ورفعنا لك kuma ذكرك mun ɗaukaka maka wato ambatan ka bi an tuzkara ma azkiri shine za a rika ambatan ka tare da ambatuna fil azan a cikin wazana wal iqamatu da iqama wa tashahhudu da tayya wal hudud da hudba hatta ma mutum zai shiga musulunci sai ya hada da sunanka in bai hada ba bai shiga ba musulunci sa bai karbu ba Mhm.
فإن مع العسر يسرا sauki dai ya tabbata tare da tsanani ai a shirye da tsanani inna ma'a al-usri yusra sannu dai wato dai tsanani dai wato sauki dai ya tabbata da tsanani wato ya tabbata wato bayan tsanani duk inda ka samu tsanani to za ka samu sauki kai ba ma wato sauki ɗaya ba eh kamar yadda shi yake faɗa a cikin ah, ruhul adab ko eh wa kullu usrin wa kullu usrin ba'dahu yasaru ko eh, bal kullu eh, sai bal kullu usrin ba'dahu yusrayn كما أتى أن أحمد الأدناني بعده يسراني كي كما أتى أن أحمد الأدناني إيه وكل ليل بعده نهار إيه وكل إثر وكل إثر بعده يسار وأكو بل كل إثر بعده يسراني كما أتى أن أحمد الأدناني إيه والنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قاسا يبو غيا من الكفار من الكافرين يا يبو غيا بشدة الأنمي ثم لا حصل له اليسر sai kuma sauki ya samu gare shi da nasiri da Allah taimakon Allah da yi mai da yi alaihim wato da ya taimake shi alaihim a kansu wato da taimakon Allah da yi masa a kansu kafiran fai za faranta idan ka ƙare mina salati daga sallah to fansab ai isab kai wahala fi du'a cikin addu'a ma'ana ka kwarara cikin yin addu'a kuma kai kwaɗayi ka ƙanƙan da kai zuwa ga ubangijinka to alhamdulillah in kwana a nan mun yi su mu yi sauran mu nisbi mu sauka to insha Allah ɗan uwa gobe kuma za mu yi sauka wannan wato ita ce yi sauka wato tun da ƙarshe za mu kai kuma in Allah ya sa muna raye baɗi kuma mu koma farko Eh, ba kwana ba ne kamar yadda ake yi ta irin kwana in an yi sha biyar a baya bana yau mun yi lissafi shekara biyar kenan daga ɗauko bakara za ana yin shekara hudu duk shekara a yi sha biyar biyar to saboda sanda muka faro wannan saukar an samu damuna an samu ruwa wanda wasu zaman duk ba a samu an yi su ba to shi ne yasa har abin ya ya rarragu ya rarragu har muka kai yanzu shekara ta biyar kenan za mu yi sauka gobe to za ka yan wanda ya samu zuwa ya ji wannan ya gaya wanda bai so ba wanda ya samu lokaci ya zo ya tarayya da mu cikin sauka da cikin addu'a da za a samu don shi duk inda aka yi hatima alkur'ani Allah yana ansa addu'a a wajen sai Allah ya ansa mana kuma Allah ya maimaita mana salatu fati uku uku wallahu sha daya wallahu sha daya biyar su wallahu sha daya biyar su wallahu uku an ce kuma karatun Allah da mutum sallallahu alaihi wasallam salatu fati Wani mai sun sallah ta sun sallah ta abin sun sallah salatu fati cikin mallakin su lafiya za su ci lafiya sanin lafiya salatu fati wani ta lafiya mallai ba su lafiya masu lafiya na aminta salatu fati hannun na mallai ba mu zaman lafiya Allah ba mu lafiya salatu fati Allah ba mu damuna mai albarka salatu fati hajjiyar salatu يا رب الله يشفيه وسلم على صلاة الفاتح صلاة الفاتح
wanda zai mazaunin Allah ya masa bukatu ba su ba ce صلاة الفاتح
yan wani suka aiko roƙon addu'a kan samu salatu ba su ya masa bukatu صلاة الفاتح آمين
salatu ba ce صلاة الفاتح
salatu ba ce صلاة الفاتح
fatiha da salatu ba ce فاتحة صلاة الفاتح
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وهي على العظيم هذا كل الحمد لله